الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 26 ga wata na jumadar akhira hijira shekara 439 wanda ya dace da sha hudu ga wata na uku shekara 2018 insha Allah yau za mu yi darasi na 33 darasi na 33 a cikin littayi alwajiz في عقيدة السلف الصالح درسنا 33 muna cikin darasinmu na 32 mun harami dogon bayani ma akan mas'ala ta aqidar ahlus sunna wal jama'a akwai gaskanta karamomi da Allah ya ba waliyin shi kan wannan mun dogon bayani sai muka kawo ƙarshen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawz al-azim wannan da bayani ya gabata kan wannan ayat insha Allah za mu tashi masu bin mu da littayi safa ta 148 safa ta 148 wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha qala man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari an ce shi ake hadisi budusi abinda annabi ce Allah ya ce kuma cikin Qur'ani ba Allah mai girma da buwaya ya ce man adali waliya duk wanda yayi kiyayya da wani masoyi na faqad azantu bil harb to na ina sanar da shi na hoto na hoto da Allah kenan ka kulla yaki da Allah ya kawo wannan ruwaya da Imam Bukhari ya roto ya kawo wannan aljumla kin a cikin dogon hadisi a iya ɗaukan mas'alar wannan na cewa kenan waliyin Allah idan kai fada da shi da Allah kake magana kenan fada da masoyin Allah fada ne da Allah kuma zai iya fada da Allah nan duk da mun ji matsayin bawa na Allah kuma wannan ruwa tana karantar da mu da mutum ya hankali da ke ta sutura bayan Allah don kai baka san ba waye wali kana raina mutum kana raina mai matsayi yana yi wa a wajen Allah iya da matsayi mai girma ka kenan kana adawa da bawan Allah da waliyin Allah to kana faɗa da Allah ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na yanda bayi wasu bayi suke boye a idan mutane kamar da ke cewa rubba asha'asin agabar marufin bil'abuwab mana ce da yawa wani wanda ba shiga mai kyau babu sutura mai kyau babu gyaran gaske inda zai je wani gida zai bude kowa za a maido mai kowa inda zai nemi ceto ba za a bashi ba amma matsayin wannan mutumin a wajen Allah la aqsam ala Allah la barra inda zai rantsuwa a wajen Allah Allah zai kubutar da shi ba zai bar shi ba ya kafara kaga wannan waliyi ne na Allah iya da matsayi a wajen Allah wanda har inda zai ce wallahi a garin nan sai an yi kaza ko wallahi ba a kaza to ba a yin in ce wallahi sai an yi abin yi za a yi ba yi ba yi wata ko zai kafara ba to Allah zai hana shi kafara a matsayin shi a wajen Allah amma kaga annabta inda zai je ko ka zaka koro shi inda zai nemi ce ta wani ba ba shi ba gidan ba kowa bane ba idan mutane bai da kima a idan mutane sam amma a wajen Allah ya kama kaushi iya da martaba a wajen Allah ke wannan kaga kenan a yi hankali da ke tasirar bayan Allah a yi hankali da hada da bayan Allah da zai kuma mun dauki dai kenan Allah iya san waliyin shi har ma iya kama mai hada yace walakin li ahli sunnati wal jama'ati dawabitun shar'iyya fi tasdiqil karamat duk da cewa ahli sunna wal jama'a sun yarda da karamomi na waliyai to amma abu ne ba kurin bane ba kara zube kurin komai a ce karama ce kowa ce shi wali ne yayi karama akwai dawabi wasu ka'idodi wanda aka sa he da su wasu dokoki wasu dokoki da aka sa na shari'a takwan da su ne sun tabbata za a gaskanta wannan karama ce walaysa kullu amrin khariqin lil 'adati yakunu karama ba duk abin da ya saba ma al'ada ba kai abin mamaki ba dukkan abin mamaki ba zai zama to karama bal kad yakunu sidrajan yana yiwa abin mamaki ne amma ba karama ce ba istidraji ne misali irin na dajjal ya ce awu da kudu fiya ma na samina ko cewa awu da kudu fiya ma na safiya mina a sanya matsayin karama abin ba karama ba ce karama ce ya ce misali mina sha'awada wa amalu sahara wa shayatin wa dajjali ya ce irin yan a sha'awada irin masu daba daba mai ji sha'awa za mutum ana mutum ya kuma jirin zai wuta tabbara akwai wani wani mutuwar ya yi maji akwai yan maji shin sha'awa za an samu yan maji yan dabu dabu da amalu sahara da da ayyuka na matsawa da shaɗaya shaɗanu suke yi da jallan mutane a na ɓatattun mutane suna da yawa na mamaki ya ta ɗauka karama ce shi kuma karama mace ba kamar na baku labarin wannan malamin wanda muna yara ya ga malam shi ana ɗauka wani iyaye wani abin mamaki wani wali wali ne shi kuma ce ba wata kullum lakani ne gare shi yanzu yi mu kuma san tsiri ne lakani ce da haka ne ka wuta kuran in haka wu yanzu ya gudan wuta kuran cin gatan guda ta shi to ire-iren wannan dai dole sun da yan daba dabu da yan lakan abun mamaki da muka cewa asiri asiri a hausa asiri kenan ba malam ba shi ce asiri to kai ma shi ta asiri asiri ne da wani abu daba daban zai ko da qur'ani ko da wani abu daban ayi asiri a babu da maka abun mamaki shi na asirin ko ya kibi gowa ko ya abu daban ko ya bace ya ci asiri to sihiri ke nan kakkada da shi don asirin bar ba wuce ba asiri kuna kasan da akwai abu da ya ce ma asiri to a wani mana ba wuce akwai wani abu ma abu mamaki wanda za a yi wanda ya saba maka yi sai kenan akwai ka'idodi ya ce walfirak walfark wadihun bayan alkaramata wa sha'awaza kenan don haka kenan akwai bambanci a hili tsakanin karama da daba-dabo da sha'awaza daba-dabo kuma ce maji maji ya ce falkarama falkaramatu minallah ita karama daga Allah take wasababuwa a takawa wa ta'atu wa da'amalin salih sababin samunta tsoron Allah da biyayya ga Allah da yin aiki na kwarai wahiyar mukhtasatun bi ahli istiqamati wad din ita kuma ta ke banta da wanda suke kan hanya ta Allah ma'abuta addini su ake samun karama a wajen su wannan iya karantar da kai kenan mutanen kwarai mutumin kwarai shine in yayi aka ga amma mamaki wanda an san shi an yadda da halin shi na kwarai mutumin kan hanya yake iya da ga Allah shi na ganin abin mamaki a wajen shi ya ce wannan karama ce qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illa almuttaqun Allah ke magana da mushrikai game da aikin Allah ta ba masoyan Allah bane ba wanda su waye na awliya'uhu su ga maka su waye masoyan masoyan Allah waliyan Allah yace illa almuttaqun masu tsoron Allah kibaya mutun dan duniya mun san sai mutum banza ne da ya mamaki mace karama ce a isirrashi ne Allah mushi ba mutum ba karama mace ba ba dan isu dan duniya bai zama waliyan Allah tun ka dan duniya ko dan duniya ne kuran ba magana zaman to wajen Allah ce ka san bayan Allah bai suke a kurin na banza na banza ne shi Abu Umar kace bai mutum bai zawa Umar kace wa zo mu yace Allah ya amshi annabin shi Allah ya san gaibu mu muna aikin mutane auna mutane da zahirin su duk wanda ya bayyana aiki na kwarai zamu doka na kwarai ne Allah ya san abin da yake koyen shi duk wanda ya bayyana mana aikin banza na banza ne ba ruwan abin da ke boye shi muna aiki da zahiri ya bayyana mutum so dan duniya ne a ce ka san bayan Allah akwai su ya shangi a ce ka bawan bawan Allah ko waliyin Allah ne ma ba ya ce shirme ne ba da haka eh ba babu wannan magana wannan kun da su daji maga an mamaki ko daba daba da ake yi yace wa sha'awaza ita daba dabo minan shaitan daga shaitan yake وسببها الأعمال الكفرية والمعاصي والفسوق والفجار والفجور سبب انت abin da yake kawo ta ita sha'awata ka samu daman yin ta aiki ne da yake ce da shedani shedan ne yake baka dama ya baka hadin gwiwa dan kai ma kai abin da yake so eh aiki isa ka aikin kafirci wani saban Allah wani dai abu na fajirci na banza in kana mun shi kuma sai maka don ka yaudari wasu masu karamin imani ko wasu masu mazamce masu dai karamin hankali shi zai taimaka maka maka ya kawo maka abu in abin nan kudi ne zubo in wani sauti a jiwon sauti ya yi ko ku an asa kudin abu da saman kurma kowa ku ga abin kun ya wado ana samun haka nan don yaudari wasu bayan Allah ya ce wahiyar muktasatun bi ahalar dalal wal bida ita kuma ana samunta ta keɓanta da wanda suke kan hanya ta ɓata da 'yan bida 'yan duniya da ratattu da 'yan bida ana samun irin abu da sunan ya kama a ce karama ce inda mutum kware ne to shi kudin bida ne kinan na bida ga karama ce na bida to israeli na lamishi israeli iya tare shi ɗani dan yaudar wasu ci kai ai wannan kaga amma maki da wani wani shi kuma bid'a ne la tace ne ba hujja ba a lura kake shi ne Imam Shafi ke wannan magana ina daga mutun yana tahiya saman iska ko saman ruwa dan amma maki kakka ce waliyin Allah ne ka gama aikin shi kitabu sunna in ya dace kitabu sunna ka dauka waliyi ne amma baka ba kudin sidraji ne ya kawo fadar Allah subhanahu wataala wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum in atatumu illa kuntum mushrikun shaydanu suna wahayi suna yawo da magana zuwa ga masoyansu su je kalmomi na sa rikitar da ku yujadilukum dan su yi jayayya da ku nan ta biyo bayan maganar halitta su suna maganar kun ce ba cin yanka mana ba cin musti amma kuma shi musu suna cewa su a kidansu a yankan Allah ne Allah kashe kayan shi ko kuma za ku kashe da kanku ci wannan suke ji wani kalmar kenan musulmi da jiwon musulmi to wannan kalmar yan musulmi masu rauni sai suka an sa musu shubha eh ka ga lalle wannan kuwa kaga mutuwa kwa lalle dabba ta mutu yankan Allah ne Allah kashe kayan shi to kuma wannan abu meye kuma za ku ce muku cin muku cin musu kuna aibanta musu shi Allah ke ga musu wannan shaytanu suke yawo da irin wannan kalmomi zuwa ga masoyansu dan su jayayya da ku idan kuma su da'a kan wannan abin ku kuma ku haramta to kuma kuna tare su wannan abin mamaki irin wannan kalma kaga ta saba ko sama shekara dubu da ɗari biyar kuma ba nan ba can cikin gudun shawa amma an mamaki yau in kaje cikin arna namu wannan nijar kaje cikin anna muke cewa irin wannan nafsar kalamu suke wa mutane da ka ci haram musu ta yanka Allah ne wa wallahi har yau an kaje wannan Allah haka suke fuskantar musulmi ne ce ba ce musu haramu ne dan sai yanka Allah ne musewa so da ku yanka Allah ne kenan halaka ne maza da a ce ba ce sai a wanda kashe kanka nafsul kalam amma Allah ce zama shaidanu suna yawo da da yawo da maganar su zuwa ga musulun su ko ina su ne dai sai ta kai ta saka maka shuba a kunne tunan da ya kawo maganar kenan shaidanu suna da waliyai idan in kaga wani mutumin banza dan bid'a ya mamaki to waliyin shaidan ne magana kenan shine so ga ma'ana wali ne amma shi da man Allah ba shi ma shi na koliyen shi akwai na Allah suna Allah bai bayan Allah ake samun ake samun waliyin Allah to shi dan shi ma da nashi kuma shi ma iya iya gwada abin mamaki ta hanyar su eh yanda na bayan Allah aka samu karama to ana samun abin mamaki a wajen waliyin shi dan iya taimaka musu kamar da zamu ga gaban sha Allah yace wa ahlus sunnati wal jamaa لا يفضلون لا يفضلون أولياء على الأنبياء بل إن نبيا واحدا عندهم خير من جميع الأولياء ولا يغلون في أحد من الأولياء ولا يعتقدون أنهم يملكون ضرا أو نفعا لغيرهم قال الله تبارك وتعالى الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس آه شيوا أهل السنة والجماعة أكيد la yufaddilun awliya al anbiya ba sa hihi tawaliyai akan annabawa wannan me zai ga maka nan an gadi ba an bid'a ai suna kawo maganar hadir dan su shinguda ga kare wasu wali suka ce waliye ne su ba su karama matsayi sama da annabawan Allah sai su fake da mas'alar hadir da Musa alaihi salam dangana maka kistar hadir ya ɗauka kurin waliyin Allah ne ba annabin Allah ba ne wanda hadir magana matabbaciya annabin Allah ne duk wani bayan suka da Musa mai karshe wa ma fa'altu an amri duk abin suka yi da Musa Musa ban yi ba da ra'ayi na kira shi ma abin Allah ke ni ki ya samu wahayi daga Allah cewa hadir waliyin Allah ne da kashi ta to shimfiɗa ce ta ‘yan bida su ba waliyarsa matsayin da ya wuce na annaba da abin da aka so ko ya ce baka gaba hadir da musa musa annabin allah safiyullah halil kalimullah amma ga shi hadir ya gishi sannan a kaza kaza kaza kaza haka suke yadda magana to wannan shimfiɗa ce har ma irin abin da suke yadawa hadir ko har yanzu iya nan iya dare iya yawo cikin bayan allah sai ya kama abai game da annabi ne annabi hadir ne ya kama wani abu waliyun Allah ya kama da Allah yana ki har yanzu yana duniya ya raba karamu ya raba sababi wanda wannan masala ina garjiye ne wani ke tambaya na garga kotu libon ne wannan masala cewa an ce akwai wasu annabawa a saman kasa suna yawo kotu libon ne wannan abu haka akwai a cikin malamai suna da magana balle yan bid'a su suka yada magana su wa annabi guda uku ake cewa Isa a sama a nan duniya annabi Ilyas da Khadir wai suna nan suna yawo a duniya har ma za ka ga cikin sira wannan abdon da ke bai da tace masu kwashe-kwashen magana suna kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wai har lokacin da Allah mai cikawa wannan mas'ala da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai cikawa sai sahabbai suke sabani ake tabbatu yanzu manzana za mu hudda mai kaya mai mai zuru da sauran mutane ko kuwa za mu shi suna cikin wani taraddadin sai suka ce an ce gusulu fi saubi ku wanke shi a cikin kayan shi suka ce mana an taci ana khadir ne khadir ne ana khadir ne na zo shi kenan sai suka yi ake magana khadir sai suka na su akawta maka khadir ma ya zo wajen da ya zai sanar sassanama da wata ruwa ya gane cewa wai hamma annabi wata annabi a cikin daji a ina ne sai aka ce ga wani mutum dogo wani sabi ta sun wani mutum dogo kaza kaza kaza iya san ganin ka a ban dutse da ya ji a shi annabi Ilyas zai ran kwashe kwashe sun zo kuma suna yada su da sauran ka kawo kuma ka ce kai ma iyawa ka samu ne a wajen wa'annan bayan Allah ba suna nan a duniya suna raba wannan gaskiyar magana ba gaskiya bane cewa hadir iya na iya yawo ko Ilyas da gaskiya bane kamar da ina ga cikin fatawar bari hafiz ibn hajar cikin sayin sallin bukhari ya kawo na masaloli na danganawa na cewa kai akwai wasu annaba suna yawo ya ce wannan maganar kaddarawa ko da an samu maganar ya ce muna da imani babu wani annaba a saman ƙasa a yanzu ya kawo hujja da ruwa da anasar ke cewa ta ke cewa daga yau zuwa shekara ɗari mai zuwa ba- duk wani wanda yake rayuwa saman ƙasa wanda aka awa yau to na shekara nawa maza da yanke ta ya ce ba wanda zai huce shekara ɗari mai zuwa wani mai rai a zuwa saman ƙasa ke duk wani mai rai wanda aka haifa a ran nan ma zuwa shekara ɗari mai zuwa ba a samu in ta huce ba a samu kowa saman ƙasa ya ce kenan kaddara suna da rai a wancan zamanin to za mu ce sun mutu kama ba ka wani masu labarai sun mutu da nan shekara ɗari ce kuma yi tun yana yana magana ya ce daga yau shekara ɗari mai zuwa ba ya ce ba kama a naba ce shekara ɗari daga nan da katon sun misali muna hijira yau dubu da ɗari tara da talatin da ta- dubu da ɗari hudu talatin da tara ya ce to daga nan zuwa hijira dubu da ɗari biyar da talatin da tara ba ta gittawa a samu wani wanda aka yawa mai rai a yau a saman ƙasa ba mutu da kasuwa shekara ɗari ba wa ya mutu to kenan shi ne kace in ma har akwai wani annabi da yake da rai to mun imani wannan ruwa kuma ingantattu ba shakka wata ingancin su kenan a yau babu wani wanda ya saura sama kasa duk wani mai rai a wancan zuwa wancan lokacin haka kenan wannan labaru ko an kama su cewa kurin karje su a geyi babu wani annabi da yake yawo a saman kasa ko illa kaga wani ta shi annabi annabi khadir ne to ba kibi ne ba iya wannan dan fara da kuzai dan mareka ya ce maka shi ma dai ya san ka ka san kullum mutane suna aiki da aƙidar ku suke yaudara ku kullum 'yan damfara suna aiki da aƙidar ku na misali yanzu abin da yawa a nan da najeriya da nan wanda masu yawa masu yawa mutanen ɓoye ne abin ya yawa yanzu abin yawa ya yawa da abin yanzu ya yawa ta ce mu ba ya sace ruhanne ne tunda kai ba da ruhani kai akwai ruhani Eh, ruhanne ne su maka waya kaza kaza ka ce kaza bayan allah da kaza kamu kaza kai baka san maganin mu ana kan kwanaki da muka wani muka annan da wata mace ko kwanan nan wani aboki da shi ma daga nan mai suka mai wani abin cewa su kaza kaza kaza har ma wai ɗaya ya ce shi shekarar shi ko dubu uku da nawa tun annabuwa ne suka yi lokaci da shi eh mun yi zamani da annabuwa ne suka ce mishi to Allah sa da yake rani ke tambaya ta kan abin a takaice dai sun mu a karkashe dai sun san dai tun da ya musu bayani dai ya ya zage ta gaba dai a takaice dai kenan haka kuma bayan na ina magana shekaran jiya wani ya ce mutum bisa da ma musu abin ya yawa kuma wani wallahi sun cuci mutane da yawa kun ya ga mutum da hali da komi a cikin harkoki kun a ga ya tsaya rigima ta mamaye shi an yadda aka yi shi ba muni ne ke bai bin mata bai shankiya amma ba ko biye mulika sun bace to da irin wa'annan ne da kace ya baka laya ka gaga ko gaga wani za mu gama da kai amma barazana da yawa sun halakar da su ballan ka zama kai da mutum san maza da mutum maza ne shi dai ce aka yi ina gaina ma ta suka mishi zuba ya a ɗakin ka akwatin ne ya yi girma ko ba da su da kita mishi ya gano ya sanya labarin su bawan Allah mu da na koyar kaza kaza kaza ya aka ce mishi to yanzu mu bayan Allah ne za mu maka arziki Allah ne ke san ka yanzu a ɗakin ka yanzu kai ya masa bincike ka mai halin ka da gano halin ka ya ce a ni na kasuwa ne ina sayan gidaje da mutuci ina sai dawa masha Allah ke ne masa bayani kamar shi mai hali ne a tun za a ɗakin ka ba ne mai girma ko ko akwatin da kusa kwat ya ce a haida akwati tun za ka ɗauko shi za ka karanta ko zaga ko mai kawa kaza za mu tuka mashi da miliyan ɗari uku amma zaka hutu kowa ka samu isham sham maza maza ka sa jika tamanin ka aiko jika tamanin za a so turare yanzu yanzu ta nan suke gano da ka kai raga in ka aika kenan zaka zama abinci kuma daga nan kuma za a ce ma eh to akwai sauran kaza haka za maka har su same ka gaba daya to wallahi suna nan sun yawa aqida sun sa aqida ku ce kun da ruhanai kuna aiki da ruhanai suna arziki da ya ce wa wani ma ga kudi ruhani ne ta dubo da kudi a gari a ce ruhani ne ba haka suke malamin su ba har sai wani mai kudi a gari su ce kaga wani mu muka bai da kudin kudin wani ka yadda mu mu ne muka da mai gindi kwadi wani babban a ƙasa wani murusa ko ya ce ai wane mu ne muka mishi abu a ce duniya yin malamai suna arama daga wani suke so su suke arama duniya ga mahal su suke arama duniya ga wanda suke so haka yake nan kira da wani malamai sun mu haka suke kirari su bisa arame sai su arama ma wani kuma su arama ɗiyansu sai dai su arama wani su bisa abin arama a takaice wannan duk hanyoyi ne na wanda aka yi tsaki da kaya cutar ta wani hanya ya ce kenan ahalu suna jama'a ba sa hihita annaba akan wani kai shi bal inna nabiyan wahidan bar ma annabi daya a wajen ahalu suna jama'a khairun min jami'il awliya annabi ya dukkan waliyan Allah annabi daya ya dukkan waliyan Allah wala yaquluna fi ahadin min awliya ba sa wuce gona da iri shishigi cikin ɗaya daga cikin waliyan Allah ke kuma aika wali ne bawan Allah ne ba sa wuce gona da iri iya nan bawa na Allah mai matsayi a girma shi a karama shi amma ba magana ya baka doka ko ya sa kai na daban shi ba kama na shi ana samun walitaka ta hanyar biyar Allah yace wala ya'taqiduna annahum yamlikuna darra aw nafa'an li ghayrihim kuma ahli sunna wal jamaa ba sa bisa yarda ba ba su da aqidar cewa ai wani wali yana mallakar ya cutar da kai aw nafa'an ko ya amfana da kai ke sun san ba su da iya cutarwa ko amfani ga wani waliyan Allah kamar daga aqidan gargajiya zaka suna aqida ci ai wane amma an ci azuwa da karbi sa ziki ayi sun taba shehuwa ne mun kire shehu ne mabiyan shehu suna samun kuɗi har za ka a jikin kanti a jikin mota in sa hoton shehu ai tabarruki ne suke da shi a sa a hoto a mota suna ga wannan abun zai iya musu wani abu zai iya kare maka wani bala'i zai ka iya zai iya shawo maka amfani saboda kana mai kuɗi maka za mu da wani kowa sun haka yamma kowa san mabiyan waɗannan mutane suna da aƙidar ana samun arziki mabiyan shehu suna samun arziki haka an kama shehu kai ka zama munkirin shehu ka samu matsalar rayuwa ko talauci wannan duk abu ne wanda iya cikin aƙidunsu dole ka a saka hidima sai ya ce kuma gashi Allah mai girma da bawai ya ce Allah zai tafi mina mala'ikatu rusulun mu'minin nas Allah na zabe a cikin mala'iku iya zabe haka a cikin mutane iya zabe wasu ya aiko su zuwa ga bayan Allah kin Allah iya zabe cikin bayan shi iya zaben su bayi a cikin bayan shi iya zaben wasu har ta kai zaben wayansu a matsayin yan aiken shi ya musu aike zuwa ga bayan shi yace sai wa ahlus sunnati wal jamaa yashhadun بأن في الدنيا سحرا وسحرا وبأن منه ما يؤثر حقا ومنه ما هو غير حقيقي وإنما هو مجرد التخيل مجرد التخيل قال الله قال قال الله تبارك وتعالى فلما جاء السهرة أتيدر أهل السنة والجماعة يشهدون بأن في الدنيا سيرا وسهرا sun yarda a duniya akwai sihiri kuma akwai matsafa eh akwai sihiri akwai matsafa wa bi anna minhu ma yusraqan kuma sun yarda ana wa mutum sihiri ya samu illa hakika samun illa a gangan cikin ko a duke shi amma sihiri ya wani a cikin ka ana yi da kuma sai a ba ka sihiri ma babu shi gaba daya akwai shi a gidan sunna akwai cikin mutane tsaya masu ganin ba ma maganin sihiri kullum akwai tabbata akwai shi kuma akwai takhayyul ba dika bane ba karga abu akan kan kan imagine wannan alƙur'ani kama ka ne shi kuma haka bane ba imagine ne gurin kake kana ta tunanin abun haka ga shi kuma haka bane ba manzala ba ba mushi ba ita yace kamar yaje wajen iyalan shi kuma je ba annabi ta tabbata mushi kenan akwai ana yi na hakika ya tasiri kuma akwai wanda ko takhayyul ne ya kawo ce faɗa Allah da alakta balan ma ja sahara kenan Allah ya tabbatar da su akwai su lokacin da matsawa suka zo wajen muqabala da Musa da Fir'aun kenan akwai sahara kuma Allah ce saharu ayun nas wa sarhabum ta Allah ce sun sun sirce da mutane wa sarhabum sun tsoratar da su jin zaka da mana insha Allah wa qala ta'ala wa ja'u bi sihrin azim Allah ce sun zo da tsahi mai girma kenan akwai ana yi siri ne ta wani malamin saudiya ina ga wani kuma abin shi ya bayanin yadda masawa suke abin suna ayyidan koyo ga magani ya ce wani ne ya tuba a wata tasha tashar majad ta saudiya almajad a nan aka tattana da bawan yaro ne ya tuba iya faɗin abin da yake cikin halin shirka da yake na ya ce iya cikin aikin shi wani lokaci sai zai ɗauko wukake iya haka iya soka yau kamar iya yanka jikin shi iya sa iya yanka kuma shi bai mutuwa ya ce iya ciki sai wani yaro shigo kun ce wannan rabbi zai shigo kurin kurin sai karanta har karanta ayatu kursi kurin iya karanta kurin wannan wukar da cika kuma ta mai kuma ta tunda jikin shi kan sarin sai sihirin ya gushe kuma sai hakika kuma ta tunda jikin shi ya ce daga na ɗauke shi mai matsayi ya wadi ya kashe kashe da kai shi kurin cewa wallahi iya kanta wani aya kudin wani bukatar ke shi kudin aka kai shi likita ya jima ya cire hanjin shi hanjin shi ya cire kayan cikin shira da kila ta zoben shi garban zan ira da kila shi aka same shi bayan ya wakita bita dare ba sai aljinin nashi suke mu'amala da shi ya ce mishi wannan kamar kama kenan illar da ta sa wannan mai karanta ayat kusan shi ne ta iya karanta ya maka watsi ta iya karanta ya maka watsi maka barka shi ka matsala ta iya karanta kuma maka watsi ikai ta tarna kuma maka tace maka barka kenan suka bar shi gurin iya tilla gurin ya ta kai kai gurin ha kenan suna kama mutum kama ka shi kuma ka bane ba karshe dai ya ce wannan sai ya ce musu to abin da yake so kurin wannan yaron kurin ku gama kurin ku kona mishi suka ce zamu sha zamu kwa sai a takaice suka yi shi suka yi shi uku suna bin shi shekara uku suna bin wannan yaron karshe suka ce labun ya ya kare mu azka da ke yaron ta suka duk mun mun ta ko ina kurin wannan ya kare mu bum ya mai komi sai wannan abin suka yi amma shi gaba tuba kaga wannan hakika shi ya tuba ya zabi nake kenan suna ma magana ika za su ce ma kaza suna mu'amala da mutane shedanu suna mu'amala da mutane hakika amma ga amma tabbatar da suna shi aiki na kahurci kaza za ka yi kurin ko abin an tabbatar da kahurci ne an ka kahurci ne da kai shi kenan ka kare inda ka musu kaza shi kenan kuma bukatar ta biya ko kuma za mu abin da ke so kenan kowa zai yawan da kowa to kenan tabbas akwai sihiri ana yi wa qala ta'ala Allah mai girma da buwa yake cewa walakin na shayaɗi na kafaru yi alimin nasa sihir ko? talaka cewa makafar suleiman suleiman bai kahurta ba amma shi ɗan suka wuce me yakin su yi alimin nasa sihir kenan kahurci ne kuma tabbasa ana yi shi ɗan suna koya mutane sihiri amma kahurci ne walakin na shayaɗi na kafaru bayan ya kore kahurci ga suleiman wa ma kafar suleiman walakin na shayaɗi na kafa suleiman da aka dangana masihirin suleiman hatimin suleiman suleiman da wani lakani ne yake mulkin jama'a abu mamaki yawan duk wannan abu da na ƙura'in don labaran har yau akwai malamai masu musulmi ne masu da'awa musulmi kai amma har yau suna da hatimin suleimana in kana neman mulki za a maka shi hatimin suleimana daga manyan mutane ga babba zobanya babba da hatimi a jikin irin da shi hayo suna nishi ana ana manya masu neman mukami hakimin Sulaimana sai hoke nan me anan kaga nan yarda ce da labari da Allah ya karyata na Sulaimana iya mulkin aljanna da mutane da wani lakani to wannan ba gaskiya bane ba Allah ce shedanu suka kawurce suke karantar da mutane sihiri illa annahum la yadurruna ahadan illa bi izinin Allah ta'ala bi mashi'ati wa taqdiri to duk da wannan sababi ne amma su kansu matsawan ba sa iya cutar da wani in ba da yardar Allah ba ko idan amma ba abin da yake wa kana hadda da Allah mana Allah mana da Allah ya so ne da su ba bai kana yace qala ta'ala qala Allah ta'ala wa ma bidarin bihi min ahadin illa bi idhnillah ko ويتعلمون ما يدرون ولا ينفعهم Allah ce ba sa cutar da wani eh wannan abu ne kuma jarabawa su sisa Allah ka kawai jarabe ka amma abun bai wa kana sai da uzunin Allah Allah ce ba sa iya cutar da wani sai da uzunin Allah suna karantar abin da zai cutar da su baya amfanar da su yace wa man wa man i'taqada wa man i'taqada bi anna sir yadur aw yanfa bi kai zin la faqad kafa duk da ke tsammani sihiri zaman kai shi zai iya cutar da mutum ko amfani da mutum ba tare da izinin Allah ba to duk mai aqida ya kahurta haka man taqada ibahatahu wajaba qatluhu duk wanda yake ga aqida shi halaka ne ayi sihiri ayi dabo dabo ayi maji to wajibi ne ma kashe shi li'anna al-muslimin ajma'u ala tahrimi domin duk musulmi gaba daya an yi ijimai akan haramta yin daba-dabu yin sihiri wasahir allazi fi sihirihi min al'amal kusriya yusutab shi sihiri mai matsayi shine wanda yake wani aiki daga cikin ayyuka na kafirci dan wa wani abu mamaki sai kaga ana a dokon qur'ani a rubuta aya ta qur'ani a bude a sa sunan wani ko a zo a bude sunan Allah a sa sunan wane a sa wuta ko a dauko sunan Allah a dauko Allah karhe ko na azurwa a rubuta su aya ta Allah a sa sunan wani a sa a wuta a karanta ayoyin alqur'ani wani aiki ne wanda yake tabbata ba wani shakka kan shi kun Allah gafarta mana abu ne wanda duk an da duk abu cika abin ka tashi wanda duk wani yan wanda tashi anan kasashen mu in dai kai almajiri nan shekara 30 baya kai sunna ta zo kuna yin abin da wuya ka sani da wuya ka in dai kai almajiri ne duk wani abin da ya muku da a rubuta sunan a kare a allo a wuta a sa wuta a sa sunan mutum ko sunan mace duk wani abu ne na ne yau kullun aikin malamai ne da almajirai ana ga laƙani ne wuya ce laƙani ne laƙani shugaba kun sirri ne sihiri ne wallahi ba wani abu a shaka kan shi a juya hankalinta ko a juya hankalin wani ko a ci a hudu wanda gari ko a hauka tashi dan abubuwan cikin duk malamai suke yi duka lakan na da sunan atake asiri a wani ya lakani a ci ayi ayi aka ana tsoron malaman kai malaman abai tabuwa bai tabuwa tsoron shi kenan ya ga tsoron shi iya da wani abu da yake yawa mutane ya mulki wani ya mulki ya mulki wani asiri to sihiri ne mallaka kada kana malami da rauni da komai ko ayi kashi amma mushriki ne kada kana kashi malami ne iya ma limami ne amma limami ne amma iya yin wani aiki na sirri kuma wajen mutane shi ne shi ne ma domin anan ga mahi yawa ana girin malami a da kunya da lakani ya yi wani abu da wani mamaki su gaskiya ba karamin halaka ba ce ba ko da mutum ya guje mana wannan aiki na abin mamaki eh ya yi mamaki kaga ce babu laka akwai lakani wace ya ci ya ci ko da kuma sai ya wadara ai na gwada ya ci eh ka gwada ya ci sirri ne ya ci fir'auna ma da ya ci illa Allah kare shi ko shi ne magana kenan na ko mai yaudaruwa da ai da ya jaraba ya ga abin yayi an mutum ne ya hauka ce yayin ya ce in juyo hankalinta an wata mace da mishi an raba su an ga sun rabu eh yayi amma kasi ne kuma akwai shi ana yi amma ka hurci ne kuma shi ne magana kenan ya ce ana shi mai sihiri akan sihiri da yake za a nemi ya tuba fa'in taba in ya tuba alhamdulillah wa illa duribat unuka za a bigi wuyan shi na wani malami a najeriya ke magana shi ana magana shari'a shari'a ko da ahalus sunna wajen takara ce shi bai goyon bayan ahalus sunna su samu mulki dan sun ce wani mushrikai ne to idan suka hau mulki duk mu za su yanka sun yanka ba za su ba da to wai ya zai su dawo da ke suke da shirka ana shari'a musulunci to kai zai wani shari'a musulunci an bar an bar annabi da mu amma mutumin da zai magani wani ya haukace ya wani magani ya zama kaza kuma ya tabbatar da iyaye ya za burci in ana shari'a ya mutumin da zai zai iyaye kirari hal iya alfakari ba koya ba zai har ya wuto a radio wani a wajen wa'azi wallahi a wajen wa'azi yake ba samari lakani na jawo hankali yan mata a wurin wa'azi kuma abu a radio kuma shi a radio kuma wa'azi ne zai ba samari lakani na janyo hankali mace da kai da ta to zai ma an makaddar halaka ne ku masu iya akwai sai gare ku ku masu iya mata malami ya bada ga abin za a yi ya ba sarmayi ga wai zaka ji haka hin da kai da ita yarinya to kai zo na akwaka da mu mushi da ki ka ka wuce wannan ka wuce shi babu ka wuce shi dan shi wani shi wani shubha ce shi kuma a hili ki bada ba ko yake ba a hili ki wani lakani gashi za a rubuta kaza kuma ayyukan haya ya karanta mutane ga abin da abin da ake na wannan shi ba a radio wa ba na a radio kuma a wurin karatun da ake ne yake ba da wani lakanin wani kuma ya ce a ce a kawo kaza kaza a kawo kudi a ba da lokaci a ba da haka nan haka ake abin wani ba su ya rubutu za a rubuta a rubuce ka je a maka to kaga wannan shine kuma kuma su masu kantar da addini a cikin al'umma to ya ga ba rabo ba kai Allah daga cikin Allah hudu amkurum Allah ya taimake mutane mutane duk mutum gindi da kashi da zai cikin mutane kwanan amma wasu ne kuma su ne na kwarai shi zai basu shi zai basu aiwazi sai kullum gidi ba dukkan kullum ga je kullum umar suke yi a ta daga cewa to hana wazi kai wazi su da basu suke a tsaya haka nan kamanta da a tsaya kamanta za su ci banza wanda musu gane ba har suna musu gane ba awa ana wazi kullum ana ana gane kullum ana tawayi sai ka ga ba sa san wazi duk abin za ka wani rikici a bar wazi ne ma suke insha Allah ba kun samu insha Allah mun biya kuma dai a rikicin a ce a hannu azin al'asarar layiya a yi tawazi kuro a yi tawazi kowa gane insha Allah eh kowa gane insha Allah da wa'azi kuro eh da wa'azi kun za gane wani gaskiya yau an maka amma wannan ka ji kaza sai ka gane insha Allah za ka za ta waye yace wa ahlus sunnati wal jamaa turmamu wa qasa قال ابن ابن قدامه المقدسي رحمه الله هي سوى تفسير ميه wannan kalmar tasir yace asir uqad wa ruqa wa kalam yatakallamu bihi aw yaktubu aw ya'malu shay'an yu'tharu fi badal mas'ul siri wasu kullu kullu ne da wasu ɗan kalmomi da mutum zai rika yi ko ya wani rubutu ko da wani aiki da zai tasiri a jikin wanda aka masirin a wakala ba ko ya tashi akan zuciya shi a wakala ko a sa mai na cikin hankalin shi min gairin ba shi lahu ba tare da an taba shi iya geyi suna wani gari sai abin sai a wata dabo dabo kurin a hauka da mutum kurin kurin kullum a ce bisa bai lahiya kullum a kwance sun mushi sun mushi ko sun gama sun mai matsala ko da gara mun shi walau haqiqatun kuma iya da haqiqa ana yi wani abu wallahi mutane da yawa wanda Allah sa sun bar abun za su tabbatar ma gashi sun ma wani ko sun ma kaza abun kuma hakika sun yi abu ne yana yi ana yin wa ko Allah kare mutum kurum haka yana mutum ya yi wata azkar ya yi wata azkar har wanda wata kisa kanta ashe mu kisa ta ashe mu darasi mai azkar bisa iya cikin Allah mai azkar Allah da kare shi ka ci gaba da azkar kin sai na murci kakka bar mu a wazat ulwallahu da qul auzai ba sallah asuba uku uku bayan magariba haka da bayan sallar azhur la'asar isha daya daya amma zo kwanci ya kai sai da kusa gadan insha Allah Allah kare ka duk me insha Allah Allah zai kare shi yace ah yace wal waqtun iya da haqiqa fa minhum ma yuqtal wa ma wa ma yumrad yumrad yumrad akwai wanda zai kashe mutum mutum ya mutu lahira akwai wanda zai mutu rashin lahiya wa ma ya akudu rajul an imrati ko a hana mutum zuwa wajen matar shi ana yi suna yi me zai ce mai ananda dan suna dan dan baka ba dan baka ba dan baka haske ku suna yi wala suna yi mata suna yi kuma haka ne kuma suna yi wallahi suna yi Allah kiyaye dan mutum ya da zakar wallahi balle da mahi da mahi masu mace zuwa uku su aka yi wa ɗaya ta ma ɗaya kaga dan baka mahi ya mace biyu ne zuwa uku ko hudu wata yadda kulle ya tama wata kai kai kun shike nan kurin wannan yadda kalle ta kurin kaga ya ya ayyuta azkar yace kenan wa ma ya'khudhu rajulun an imrati fa yamna'u wada'a kenan abin zai hana mutun ga matar shi hana shi kunciya da ita wa min ma yafarqu bainal mar'i wa zawji kuma akwai ma yafarqu bainal mar'i wa zawji akwai wanda yake rawa mace da miji ai sai ta faraku duk muna shi wanda mun yi faraku ba duk wani abu da dole zama karanta ya zama faraku a cikin abin da ma akwai faraku kayan mukona za a kusa faraku kuma malami zai baka wannan wannan kai faraku haza faraku ce wannan na raba mutum da mutum ko budurwa da sarmi ko mata da miji yanzu za a juya kan a za a yi ya su watsi ya sarabu faraku ta dole zai sirri ne irin su wa ma yubakkad wa ma yubakkad ahadu ma zai ilal akhar da abin da zai sama daya kiyama daya kurin da tabbata sama kanta kurin da kun kuna soyayya aw yuhabbib isnayn ko ko yasa san juna ai lakani mace wacce da dole sonka sai da kai da ita ko ta janyo ka sai da tai da kai dole san da magana mata suke wa maza ta ce ai ta mallake shi ta mallake shi sai da tai da shi duk suna yi to shi ba shi ba ka zama kwantai ba sa laya a sa laya har a cikin makwantai mutum ya mutu bai tsira ba a kaji musamman kabari a sa a bakin mamaci ɗan jaraba da kiyaye ya ce wa haza ƙaunin shafi wani magana sai mamun shafi wa ƙal ina gana magana yawa kusan ta kudu a radio ke nija kai magana wani bayan wata ta ce makwanta ta bude ta ba mai gadin ya kasa shi tsoroji an ba shi kudi ma abin ya ƙarshe shi an sa laye ya turo ta gaba mutum ya su uku ta tashi ba da ita mata da tsaurin kai ba tsaurin kai da mace duk ba ma mutai mace ba amma da kanta ta zo ta ce ba ni ta tona kabarin da mai gadi makwata a yamma haka abu a nan ne yamin wallahi a taimaka ma a radiyo kabin tana neman kuma kanta bayan ta abu suka neman suke magana yare ta tuwo abin ya ishe ta kuma da kanta ta kuma suke hudu kanta ta ta mai gadi ka zayi ta bashi kuɗi in ya sa ya turo lai ba ta shiga ba ta zo da kanta ta amsa ta dimke bakin jima jaraba bakin mutum wata ta alluwa ta dimke da dalaye a ciki a mace ita take cewa da ta je ta je makka ta ce wallahi ta ta ta ta ce wallahi ta ce hannun zuba ban kawo ba shi na abai abai abai tsoro abai abai tsoro bata ta ce wallahi har ta kare ta kawo irin ta ba ta ce gata shi kuma ta ce wallahi sam ce sam la sam bada ganta bada ganin ka'aba ta ce ta je maka ne ta dawo ta tambaye malamin dan Allah me za ta yi don abubuwan ita ke ga abin da ta yi ta ce amma ta ce mutum ta ce mijin ta ce ta ce wallahi kaman kare ta ce huta ya tambaye ta wallahi ta ce kaman kare zama aujenta huta sai ta ce huta sai huta komi ba abin da yake ta ce ta ce bukatar ta biya amma ta ta tashi ga mugu hali wallahi ta ce kuma ya mutu ya bar duniya gaba daya mata ta raba ka tsallake yayi na komi yasi wallahi komi yasi to kai kai kai zaka kai zaka ko namiji ko namiji ka je makwantai ka tone gawa ka bude da kawani ka sa baki ya turo ka maida ya sa ka turo ya maida a kan muka sa haka sa wani hada reza ka ɗinke bakin ta wurin ka kai gaya da haka mutum komai zai ta hankali shi kura ya ce waƙal imam shafi ke cewa idan sabata hada idan wannan bayani ya tabbata na sihiri fa inna ta'allumu sihira wa ta'alimu haramun haka nan karanta sihiri ko karantar da shi haramu ne la na'lamu fihi khilafan bain ahli ilm ba mu san ba wata magana a ce a sabanin malamai ne akwai masu ganin halaka ne ijma'i Allah sahabuna wa yukaffiru saharu cikin kina abu kamar kina su ta kan mazawa guda suna cewa ana za a kafartar da mai tsahi ya ta'allamu wa fi ta'allum yukaffiru sahir bi ta'allumihi wa fi'luhu sawa'un takar tarimu aw ibahatu za a kawurtar da mai tsayi kar koya shi ne aikata da koya shi da aikata sirrin duk ɗaya ne yayi aqidar ko da shi haramu ne inda yayi ko kun kun kawuri ne ko ni na yi da ma haramu ne inda ya sirri kun kun misiri kun kawuri ne summa qala an haƙiƙatar sihiri kuma yake cewa wani shafi ke cewa haƙiƙanin sihiri ya ce wa laula an na sihiri lahu haƙiƙatun lama amara lahu ta'ala bil isti'azati minhu in ba dan ba sihiri akwai shi haƙiƙa ana samun shi da Allah mai girma da buwaya da bi bi umarni na a nemi tsari daga gare shi inda babu shi ce kala ta'ala yu'allimuna an-nasa sir wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babil ardi ma rusuka karshe ne me kace karshe fa yata'allamuna minhuma ma yufariquna baina man baina man wa zawji suna koyo a wajen shedanu bayan magana irin mas'alar sabakar da sihiri ga mala'iku babil na babil harut wa marut ake wannan da magana akan ta a korewa ce tabbatarwa ce dai shi dai magana hasilin magana yin sihiri ka wuce ko ana koyi shi ƙoran fai ta'allamun minu masu na koyo a wajen wa'annan wajen kira masu koya musu mai farko na bayan mana wazoji abinda ake raba tsakanin mace da miji kina ana rabawa kuma Allah ya tabbatar kana shine dalilin kawo ayar kina Allah ya tabbatar ana raba mace da miji ta hanyar sihiri magana kenan kuma yace gashi ya kasa yamma kuma sama wa ahlus sunnati wal jamaa yu'minun bi anna al hasada wal ayn haqq kuma ahlus sunnati wal jamaa suna masu yarda da imanin cewa hasada da kandun baka gaskiya ne wa anna tusibul ibad hasada da kandun baka suna illa ga bayi idan arada Allah ta'ala zalik in Allah ne wani abu same ka wani abu iya samun ka ta hanyar hasada ta hanyar kandun baka bal inna qad tuqtal mahsud wa taqdi alai kai da yawa ma za a yi hasadal ni hasadal yin hasada a kai awa mutum kaddin bakan har ya kai ma ya mutu wannan ke ma abu wa kama yu'minu bi wujubi ta'awudh billah haka sun yi imani da neman tsari a wajen Allah daga ma'ana daga sharrin ma'ana masasada nan masala ta kandin baka ai kadin maka cewa mai hasada shine ke ma kandin baka ko in suna bai same ka masu kandin baka duk da cewa mun san magana ayin akwai ayin da ake cewa kandin baka wanda shari'a musulunci ya da shi akwai wanda ake ba da shi ba mai ta irin ta mata al'ada a cewa na gidan su wani mayu ne sun yi gadin maita wanda shine babu shi a hakika ko a shar'anci babu wani wani a ce ga gidan gadin ana gadin maita a maita aiki cewa akwai wasu mutane da Allah ya halitta ce da wani wani wani ai wani wani wani abu a idan su in su kalli abu suka yi magana mara kyau ba su yaba ba ba su tabaruki ba sai wani illa sama wannan ko kuwa a zo kurin a yi tsagi dan a yi illa ga wani amma cewa gado ne gidan zuwa da mayu ne to babu wannan illa in a ce irin a wasu wuraje wasu kasashe na yamman nan aka yi gadon tsayi matsafa ne dama 'yan gidan masu sha kansa mayu ko sarkin mayu a illa suna tsayi kuma su bar wannan gadon tsayin ga ɗiyansu amma a ce ga wani wai shi ya ganin cikinka iya cin kurwa tunan al'adu na jahiliya babu su bayan wa abin zaka a nan yawansu a nan da muka bincike wallahi kuma ka bincika gani da yawa yanzu da wuya ka ji an ce ga wani babban gida an ce mayu ne ko gidan saraki ko gidan manyan masu kudi a gari a ce wannan asalin samayu ne a mai yawa masu karamin karhi ne ko kai bako ne ka zo gari kuma abin da ya yawa wallahi a yan hakika na samu haka nan dole san faliyu masanacin sun sauro ai mutum ɗan wai ki sabatu ke to idan aka yi wani mugun katari kai kai da karamin karhi wani yaro a unguwa ko kun saba da shi a gida ko gidan ku daya sai kai masara sai kai sunan ka wani wani wani to ka ga yawo ha abada sai su kun ya kama shi kun ya mai ne ya kama shi ita kun wani abu ne na faɗi mutane masara yaro iya kama sunan wanda ya saba da shi ko wanda ke tsoro haka to haka yi mugun ka tani mara na iya kama sunan ka kai ko dan ba san maka dan zan kai ba san sanin ku ba sai kun mai ne balle akai ka tare ya mutu shikenan ka ga yawo haɗiyan ka a wani garin kuna cewa wani wani mayu ne gidan yesu wani mayu ne da yawa da aka aka musa musu maita kuna abu ya zama kamar gado kuna aka ɓata musu fami har abada kun masalaci kun fadici fadici kun sai zai masala kurin da ya kama sunan ka an kare balle aka katare ya mutu ko aka tare ya kuma ce ai da an ce abu ne an sha magani ne sai ya maido hankali shi amma baka mutum da ya tsira ba ta za shi ne kama ka da yawa na musa kanan mutum irin wannan babi na shari'a amma akwai wasu bayi na Allah annabi ya tabbatar da haka nan sukan kalli abu su wata magana kuma in suka tanka abu su ba sa albarka ba ba su tabarku ba barakallahu fi to abun ya samun illa za mu ga had ayoyi akan su can nan yace wa kama yu'minuna bi wujubi ta'awuz billahi tabaraka wa ta'ala min sharr al-hasad wal 'ayn kamar da Allah ke suna da masu imani Allah ya ke cewa wajibi ne mu nemi tsari a wajen Allah mai girma da buwaya daga sharrin mai hasada da mai kandu qala Allah ta'ala wa min sharri hasidin idha hasad ka nemi tsari Allah kare ka daga sharrin mai hasada in hasada wa qala ta'ala wa in yakadu alladhina kafaru la yuzdiqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu majnun Allah ce wa in yakadu alladhina kafaru la yuzdiqunaka bi absarihim lalle ya kusa kawurai sun kusa da yanzu da kuma samu su yaddo ka daga inda kake tsaye kin su yi wani kulli suna mai wani kallo kallon da suke mishi ya kai mazala ya hado daga inda yake lamma sami'u zikir lokacin lamma sami'u zikira da suka ji iya karanta qur'ani kiyaye shi kai sun sa mai ido kallon suke mishi Allah ce ya kai ya yaddo shi daga inda yake suna ce ma mahaukaci ne ku kyale shi nan ya kawo wannan kalmar cewa kalmar cewa in kalmar zai kamaru lezul kuna kenan lezul kuna kamar absari sun kai su yaddo ka kenan ta ido iya tasiri a yadda kada mutum ya samar da rashin lahiya wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam al-ayn haqq manzo Allah ce kandin baka gaskiya ne akwai shi kandin baka illa kuna ne mutsari Allah da gare shi kuna yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa يؤمنون بأن الله عز وجل خلق ش... خلق شياطين الجن توسوس لبني آدم وتتربص لهم وتتخبط بهم الدوائر قال الله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليغون إلى أوليائهم يجادلوكم ولا تعتمون إنكم لمشركون يا كوتا آية cewa suna masu imani cewa Allah mai girma da buwaya halaka shayatin aljin ya halici shayanu na aljannu to wasu wasu bin adam suna wasi ga banu adam su sa mai wasi wata tarabasu bihim suna jiran kullum kai kake gafala kamance kullum shaidanu suna nema suna nan suna jiran wata occasion samu ta dama kullum su gama da kai kullum su ne aiki su kenan suna ma tarabbus nema samu ta dama kullum ta gafala su tashi da kai wata ta kafa tsabi min dawari kullum suna neman ka fada wata mana su ma wata rijiya ka fada sai ka ce mugun hali ya ce Allah mai girma da buwa ke cewa wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum shaydanu suna wahayi zuwa ga masoyansu yujadilukum dan su yi jayayya da ku wa inna atatumu an kuka musu da'a cikin abin da suke so innakum la mushrikun kuma kun zama mushrikai wa anna Allah yusallituhum ala man yasha min ibadi li hikmatin Allah yana ba da dama wata hikima ta Allah shi yasa mai dalili amma Allah yakan ba da dama ga shaidanu su yi wani abu yayi illa ga bunu adam Allah ya ba wata hikima ta Allah haka Allah ya so sai ba su dama su muka wani abu na cutarwa haka shi Allah haka ya so dan wata hikima ta shi yace kala ta'ala ya kawo wani aya ina ga mu samu da fasara ta sai mu tsaya daidai sai mu tashi daidai aye mustata minun ba isa tuka wajibu alim kenan na shari'a mutsayanan kenan ina ga sai Allah kai mu darasi na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها وأنت وليها مولاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته